الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد نبي رؤوف رحيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بدايتين الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi a bisa ikonsa da nufinsa da Allah ya ƙara kawo mu wannan rana ta talata sha shi daga watan ramadan hijiran annabin daga makka zuwa madina 1445 wanda ya dace da 26 ga watan uku haihuwa annabi isa 2024 wanda muke taruwa a wannan gari na anguwa mai rogo a wannan babban masallaci mai girma na juma'a domin ci gaba da bin tafsirin magabata a cikin littafin sarki shine alkur'ani a wannan lokaci mai tsada a wannan wata mai daraja muna fata Allah ya mana gudunmuwa cikin dukkan al'amura baki daya kurakuranmu muna roƙon Allah Allah ya yafe mana ayyukan mu nake gabata na alheri Allah ka saukar da ijaba a jinsu baki daya eh to mun kwana dai a cikin suratul an'ami a ayin da mu kwana idan Allah malam zai karanta na ayin da ke gaba muna fata Allah ya mana gudunmuwa Allah shiga tuma da bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رأيتكم إن أتيكم عذاب الله بغتة أو جهلة هل يهلك إلا القوم الظالمون بسم الله الرحمن الرحيم Allah mai gina ɗauka yana cewa kul ka gaya musu ya Rasulullahi, ara'aita kum in atakum azabul lahi shin kuna gani ku bani labari mana in atakum azabul lahi idan Allah ya zo muku da azaban sa eh baktatan lokacin da baku zata ba aw jaharatan ko ya zo muku da dare ko ya zo muku da rana har yulaku ila alqawmil zalimin to ba wanda ba wanda zai halaka cikin wani azaba sai wanda suka zalunci kansu sune kafirai mana wannan azaban su ne kadai za ta zaba kawai to kuma labari idan aka yi haka to wa zai zo muku ne gudunmawa waye zai hana yi muku azaba kaga ba shi ka ba shi gabaki da Allah ya tsare eh shi ne shi ai ma yuluku ilahu ba wanda za a halaka daga cikin halitta sai su sai zu kafirai musulkai kenan to Allah ya kaga tunda haka ne su bar shi kamar zai Allah kawai amma kaga ba su yi ba Allah ya tsare na'am وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ومن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبنجي na cewa وما نرسل المرسلين Allah ya ce ba mu aiko manzannin nan ba illa mubashirina sai dai dun su masu wanda suka imani da su eh da ni su musu bishara da aljanna kawai eh duk manzon zai zo zai mu mumini ne wanda ya da annabi yadda Allah da rice shi a mishi bishara in dai ya mutu akan haka eh bai warware alkawari ba ya bi Allah bi manzon Allah to ana mishi bishara aljanna ne kuma shi gaba kida eh kaji shine Allah yake ga mana wa ma nursil mursalina illa mubashirin mu mu aiko manzanni bi wani azaba ba ko azalanci wani ko a wani abu a'a sai dai ba mu'minai wanda suka imani da annabi manzannin yanzu bishara lalle in suka mutu ba inda za su wuce ba aljanna ba to Allah kai mu cikin aljanna baki daya sannan wa munzirina sannan su ba kafirai gargadi in dai suna cikin kafircin suke shirkan su suka mutu a haka to tabbata su zama tabbas wuta ne gare wuta ne makoman suka baki da kawai kaga ashe amfanin zuwan manzanni abuwa guda biyu ne zo su mu'mine wanda suka ima da Allah za su shiga aljanna su mai kafirai gargadi e su dawo su imani in sun ji kuwa wuta za su je gaba ki daya Allah ka raba mu shiga wuta hmm Allah ka tsare mu shiga wuta na'am to shi ne yake cina Allah ce man amana to duk wanda ya ji wannan wa'azi guda biyu sai suka imani da Allah daga cikin kafiran nan wa aslaha suka gyara ayyukansu suka bi Allah suka bi manzon Allah Allah ya ce ina ina shaida musu wala hawfun alaihim ba su da firgici a ranar gobe kiyama me zai sa firgici a ranar gobe kiyama ai ana tsoron wuta ne ko azaba ake tsoro ai yasa ake tsoro amma dole shi ka an maka bishara da aljanna aljanna zaka shiga kaga magana ya kare eh Allah ya tsare mu Allah ya ce babu tsoro a gare su wala hum yahzanun sannan ba su da bakin ciki a lahira ashe ma waye masu firgici da ake cewa ranar gobe kiyama yau mai firu mar'u min ayi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani ranan da mutum zai guje zai zai guji mahaifiyarsa mahaifiyarsa guje shi sannan ya guji baban shi baban shi ma ya guje shi sannan ya guji matarsa matarsa ma ta guje shi ya guji dan shi dan shi ma ya guje shi duka ana gudun juna kamar tambaya ne me isa a ranar gobe kiyama wannan abun zai zai kasance haka me isa ya kace abin da ake gudu kar kar ya kar kar da ya kai kara shi yawa ga mafiya na ita ba ta shawar tarbiya ba ita ta bane haka nan kawai to kaga laifi ya kama ta tana kokari da kanta sai kuma ga laifi da da yana gudu kai kai ga baban shi eh baban shi ce yawa gashi bai yi kaza bai yi kaza bai yi kaza ba kaga laifi duk an dudu ki ruba to ka kowa na gudun kowa ne kai wanne ce yayi kaza kan wanne ce yayi kaza dan laifin shi dan kowa ƙara dora mishi to shi take gudun ko kowa ke gudun kowa gaba ke da Allah ya tsare mu to a wannan ranar da ake wannan tsoron ana uba na tsoron da da na tsoron uba ba tsoro na bauta ba a kada ya ce ya saba mishi shi yake gudu tunda ranar gaba ke da alheri ake nema ba ba mummuna ake ba kana so ka hada naka ka samu aljanna ne kawai eh Allah ya tsare mu Allah ya ce fala hawfu alaihim wala yazunu ba su da tsoro ba su da bakin ciki a lahira gabaki da me yasa sun yi tuba sun dawo sun bi Allah sun bi manzon Allah to da haka ba su da tsoro su da birgici ashe yan uwa inda ka tsaya kan gaskiya kana cikin kan gaskiya baka da tsoro eh duk wani magana birgici ta da kiyama kai ka tsallake Allah ya muna muwafuka gabaki daya an ce akwai wasu bayan Allah ana can ana hisabi ana abubuwa kawai sai ga cikin aljanna sai mala'ikun aljanna suka ce ah masu tsaron aljanna suka ce ah ku kuma ana kaza ba gaba kaza ko ga kuna cikin aljanna suke a ai mun mun bauta ma Allah a boye ne shi yasa Allah ya shigar da mu a cikin aljanna a boye sai ce to me kuke aikatawa sai ce ai mu mutane ne masu yawan azumi ga Allah azumi ko wannan tsakaninka da Allah ne zaka yi shiga daki ka ci abinci ka zo ka ce kana ajin ba zai ce baka yi ba amma an kaji tsoron Allah baka ce ba fa an kaji tsoron Allah baka kusanci iyalinka ba fa in ka ji tsoron Allah baka sha ruwa ba wa ka ji tsoro Allah sai suka ce to mun bauta Allah a boye to da aka Allah ya shigar da mu aljanna a boye yasa yin wa'azi ba kai ba al'amari bane eh Allah ya sa mu dace na'am والذين كفروا والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون الله يجي والذين كذبوا بآياتنا وين ذكر يقايت آيوين مو هنا القرآن Allah ya ce ya musu mun azab lalle azaba za ta taba su bima kanu yafsukuna saboda abinda suke aikatawa na muni na rashin da'a ga Allah da manzon Allah to in suka mutu akan haka lalle azaba ta tabbata a gare su Allah ya tsare mu daga daga fita daga biya daga da'a ga Allah na'am
ولا أقول لكم إني كفاعل الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحي إلي قل هل يستوي الأعمي والبصير أفلا تتفكرون هنا الله yake cewa qul ka gaya musu ya rasulullahi ka ce musu la aqulu lakum indi hazanillahi ni ban ce ku zo ku bi ni ba eh ina da taskan dukiya dan in dinga ɗiba an baku a ba ba ni ba ba ba ina kiran ku ku zo ka bi dukiya bane a a allati min hay yarzuku wanda shike azartawa wala a'lam al-ghaiba ni ko ban san abin da ke boye ba sai abin da aka gaya mani kaji abin da Allah abin da manzara ke gaya musu eh kaji abin da zai kice musu sannan wala aqulu lakum inni malakum ni ko bace ni ban ce ga ban gaya muku ni mala'ika bane a ni kaman ku ne tawalu ne shugaba alayhi salatu wassalam yace ni ma in attabi'u ila ma yuwa ilayya eh ni ma sai dai in bi abinda Allah ya mini wahayi yace in aikata shi nake bi da kuma ku zo duk mu bi abinda Allah ya ce mai aikata kaji sai an sai maza tambaye su wala har yastawil a'ama wal basir shin makaho da mai gani za su zama daidai ai kaga ba su zama daidai ba to ana ake samu dare idan ba su imani da annabi ba su ma da Allah ba to dan Allah ai wanda imani ya fi su ko to mai gani shine wanda ya san ai imani da Allah da manzo Allah shine mai gani makaho kuma ne kafirce Allah ya kafirce manzo Allah shine makaho shine aka siffanta makanta eh aka siffanta makanta da kafiri aka siffanta mai gani da mumini eh shi ne aka Allah ya tambaya har yastawil a'ma wal basir shin da mai gani da mara gani za su zama daya ya suka ce la ba za su taba zama daya ba to yace tunda ba za su zama daya ba ashe kafiri da musulmi ba su zama daya ba kaga kafiri yayi asara eh mumini ko shine nasara duniyar lahira to wai shine Allah shine manzo Allah ya ce mutabara tabakkarun to yanzu ko har yanzu ba za ku tunani ku imani da Allah ba ba za ku imani da Allah ba ba za ku tunani ku zo ku imani da Allah ba fi zalika a cikin wannan misali fa tuminuna ku imani da shi shi rabbil izzati me yasa ba za ku yi ba na'am
وأنظر للذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم نعم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون فإذا الله يكشى وأنذر يا رسول الله تصورت الدس به دوانا القرآن إما في إيمان الشباب أخي عذابا فقيا مصداو فسي إيمان دوانا القرآن دن سوء أكا أيكوش أكا أيكوش aka aiko aka sako da alkur'ani nan dan al'umma su kubuta daga duhun jahilci da kafirci su koma musulunci dan su samu rahama a ranar gobe kiyama eh kaji abin da Allah ya ce eh allazina yahafuna kaga wanda yake jin tsoron ubangiji yana tsoro an yusharu ila rabbih ubangiji zai tara su gaban sa ranar gobe kiyama a wannan ranan laisa min dunihi waliyan ba su da wani wanda zai taimake su in azaba idan Allah zai sa su cikin wuta ba wanda zai taimake su gabaki daya to wanda za su zai taimake su musu imani da shi ba shine Allah kaga ba su da mai taimako ko eh ka san lahira kuma rana ne neman neman gudunmawa Allah ka tsare mu na'am shi da kike wala shafi'in eh balle a samu wanda zai cece su eh ya kama hannunsa ya cece su shi kuma manzo Allah ya sharadin cetonsa ai wanda yayi imani da shi ko eh wanda yayi Allah manzo Allah ya zai ceto ranar gobe kiyama sai zai ceto eh wa man yumin wa man lam yumin biha yake cewa fala shafa'a lahu duk wanda yayi bai imani da manzo Allah ya ceto ba to ba zai ceto ranar gobe kiyama sai wanda yayi imani da shi eh yawon da sama da safi'e ranar da mai ceto zai ceto zai amfani wanda za a ceta Allah ka samu cikin ceto manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh kaji eh ya shafa'u lahu wanda yake wanda ceto su bashi ka gani wal muradu bi mu'mini asun abinda ake nufi wanda za a ceta mu'minai wanda suke saban Allah suka mutu akan haka ga sun yarda da Allah tunda manzo Allah masu saban Allah to ranar gobe kiyama bayan an babbaka su auta sun sha wuta sannan Allah zai ba zai ba manzo Allah ceto sai zuwa ceto sa ciki to da Allah kaga ina magana ka shiga wuta ai kaga abu yayi muni da dan uwa Allah ya sa mu dace hmm kaji Allah ya muna muwafaka na'am ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه نعم.
ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين saboda Allah yake cewa la'allahum yattaqun ka gaya musu ko sa ji tsoron Allah su dawo su bi Allah da manzon Allah ku gaya musu ranar gobe kiyama fa eh kafiri bai da mai taimako bai da wanda zai cece shi ila kwa sa dawo su imani da Allah su bi abin da Allah ya ce eh don su sani tun a duniya sani kawai Allah ya sa mu dace to ita wannan ayan kuma na karanta ta sauka ne eh dalilin sokanta eh kala hazin annahu jaa akra bin Hab- bin Ha- bin habis eh ataymi wa utbah bin bin hisni alfazari Alfa- alfazari da wa abbas bin mardus wa hum min almuallafat alqulubuhum sune wanda wayannan da kaji asmin safa ba su musulunta ba su ne wanda manzo Allah yana kokarin su zo su musulunta manya daga cikin manyan manyan Qurayshawa yana gani idan suka musulunta to mabiyan su za su za su su musulunta haka an samu cigaba to yi karkata a gare su yana bukata su musulunta eh wayannan din wa wajadu nabi sallallahu alaihi wasallam yazo yazo suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jalisan ma'a ma'an nas manzo Allah yana tare da mutane da yawa eh yana zaune da su yana zaune yana yana zaune da su min ad-du'afa mu'minin daga cikin mu'minai masu rauni a cikin su akwai wane ka Ammar bin Yasir akwai Ammar dan Yasir wa Suhaib ar-Rumi da Suhaib ar-Rumi wa Bilal da Bilal sai suka same su manzara ta da wayannan wayannan talagawa ne sosai duka musamman za ga musamman bilal ma ga ayyan tashi zai ma buka yi to talakawa ne sosai eh kayan da suke tare da shi irin na fatan nan shine za a kwana da shi a tashi da shi shi suke sawa a jikinsu ba wani canji to kaga duk wanda zaka sha ka kwana ka tashi da shi ai ka zaka je na wani yanayi daban to da da wani ne sai ka wanke ka gyara sai ka ƙara sa wani to saboda yanayin da ake ciki ana cikin kunci lokacin to su kuma wayannan manyan Qurayshawa ne da aka lissafa a baya sai suka samu matsala yana yana yana tare da wasu yana tare da su sai suka ce ma shugaba alaihi salatu wassalam sai suka ce mashi kalu suka ce ya rasulullahi eh fala mara'u lokacin da su haula haula hakaru lokacin da su suka su suka kaskanta da su ko ga suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah law jalastu fi sadri masjidi me zai sa wara mu je mu shiga masallaci cikin masallacin mu je mu zauna zuwa da kai ba mana ta ji abin da suka ce mishi wa ba'at anna haulai mu ka raba mu tsakanin mu da wayannan talakawa ba za mu iya zama da su ba eh kaji eh haulai wa ra'ihatun jabibuhum eh watan fatan suna irin wani suna wa irin wani bashi eh wa kana jawa wa kana alai jabab min as-suf shi fatan da akan kare aka mata gyara sosai lahara idan ka tana tana wani yanayi ka ra'iyatul mudawama kamar wani bashi wanda ke bai da dariya haka sai suka ce su suna so gaskiya ya raba su da wa'annan eh kaji suka ce mishi fa ka nabi sallam eh ma wa akaza min wa suka shine ce shine suka ce eh fa ka nabi sallam ma ana bi darijil mu'minin daga nan sai Allah ya saukar da wa'annan wannan aya da karanta yanzu su burin su ya kore su ya raba zama zamantakewa tsakanin su da su ka gane magana da yake da suke yi ba za su zauna talakawa ƴan uwa talakawa ba su modata ne inda mazala yanzu yana sai huda da su sai dai ya raba musu gurin zama ko a sallah ma sai dai ya raba musu guri ba za su tuka a guri ɗaya ba sai sai manzala ya ruwa ya ce a zuciya ya ga kamar haka ya fi a rabu a ya canza musu guri din nan eh yana ganin a raba musu guri wa'annan suna lokaci wani wani kaza sai ko sai malaka jibril ya sai ya sauka shine sai aka saukar da wannan aya ya kai manzo Allah aka mishi tsawa aka ce wala tudrul ladina yad'una rabbahum karka kuskar kuskura ka kori da ka kori mutanen da suke suke bautan ubangijin tsakanin su da al da shi ba suna yi don wani abu bane bilgadati da safe wal ashi da yamma ba abin da suke so yuriduna wajahu ko suna son yardan Allah ne to kaka kore su don wayannan mutane din nan kaji abin da Allah ya ce masa suko suko suko lokacin sun ce masa ne wai muna so ka sanya mana gurin zama eh ta'arifu bihi arab fadlan nasubul laraba sun san darajar da muke da shi eh fa inna wafdul arab yace kaga kaga kungiyoyin larabawa manya manya za su zo ta ce ka za su zo gurin za su zo gurin ka za su gan mu fa nastahi an an an tarana ma haulai to muna jin kunya sun zo su same mu da kai da wayannan talakawan wanda ba su da komi zaka ko ka kore su Allah ya ce to kare kore su gaba ki daya to shi ne shi wannan aya ta sauka tana sauka sai manzo Allah ya mai da shi yake ce musu ma ana bi darijil mu'mini yace ni ba zan kori mu'minai ba eh in kuna in kun zo don gaskiya ne ku zo a tafi kawai idan ko ba don gaskiya ba ne to shi ke nan ku yi abin da guda ba ku zaɓi abin da ya fi koyi watsi da su gaba ke ɗaya a ci musulunci shi ai na kowa da kowa ne ba na wani shafafe da mai ko na wani kaza wannan ya fi wannan a'a shi sa ka ko aikin maka za a gani ko shugaban ƙasa ne kowaye ne sai ya sa wannan kayan kuma da shi za a yi dawafi da talakawa za a ga duk da shi na yi ko mai girman mutum a nuna maka musulunci ɗaya ne kawai Allah ya sa mu dace shi ne manzala shi ne Allah an manzala yake cewa inna akramakum inna Allah atakaku duk wanda ya fi ku girma a wurin Allah shi wanda ya fi ku tsoron Allah kawai ibaru shi Allah da yanayinka wadatuwanka mulkinka ko wani abu a wurin Allah shi kawai tsoronka a gare shi kawai shine shine Allah yake magana Allah ya sa mu dace eh Allah ya tsare kaji sai aka tuka da wannan aya Allah ya tsare mu sai Allah na ga ya shugaba alaihi salatu wasalam ma alayka min hisabihim ka sani ya rasulullahi kai ba ba hisabin wa'annan mutane in ba su bi ka ba su imani da kai ba ba yana kanka bane hisabin su hukuncin da za a yi musu in sun kibin ka ba yana kanka bane inji Allah ya ce mu ne hukunci ke kanmu ko ka kyale su sai aka ce mai bin su kawai wama min hisabika alaihi min shay'in sannan kuma hisabin su hisabinka ba yana hannun su bane eh balle kace zaka bi su ka san duk wanda duk wanda shi ne zai maka hukunci ai ka bi su wani sako to hisabin su ba yana hannun shugaba bane balle zai masa hukunci sannan hisabin shi shugaba in ya saba ba yana gurin su bane a yana gurin Allah ne to tunda haka ne kawai ya bar su gabaki daya kaji abin da Allah ya ce Allah ya ce fadaruhum in ka kore su fatakuna min zalimi lalle ko zaka ji cikin masu mutane wanda suka saba umurnin mu gabaki daya to kaga annabi zai haka kuwa daga ne yake ba ruwa na da in kun in kun in kuna son addinin ku zo mu je idan ba ku so kuma shikenan ka ji abin da kai musu shi addini musulunci ba wariya eh ba wariya Allah ya tsare mu gabaki daya na'am wa kazalika fatanna وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بشاكرين الله يكي وكذلك الله يكي هكا muka ga dama fattanna sai muka jarrabe muka jarrabe su ba'dum bi ba'din eh bangare shaki da shaki muka jarrabe su wasu muka musu wadata wasu muka su talauci muga shin wayanda suke da wadatar za su dinga za su dinga wanda ba su da shi gori su kuma na su shi za su za su su kuma ba za su ga Allah za su iya hakuri ba za su dinga ka ka za su yi hakuri da wayannan mutane ba za su sa ido ka abinda Allah ya bibita su akan su ba su dinga zagin su to kaga jarraba ne shi yasa ko a gida sai ga Allah ya bibita wannan wannan Allah ya bashi kaza wannan Allah ya bashi kaza to Allah jarraba ne kai da aka baka ba an baka nika alfari bane ba wai an ci son kare aka baka ba a an jarrabe ka ne eh Allah ya wadaka da dukiya ko ya baka mulki ko ya baka wani abu to jarraba Allah ya maka sai kuma Allah ya baka haka nan ba dukiyan ba mulki a a jarraba ya maka ma kaga zaka iya hakuri da yadda Allah ya tsaye da kai ko ko ba za ka iya bai ba za ka iya ba to wannan shine kudura na ubangiji Allah ya ce zaka fatanna ba ado mi bari haka muka jarrabi shaji da sashi ai sharafan bi wad'in wani muka dauka kashi wani muka kaskantar da shi eh wargina bil faqar wani muka bashi dukiya wani muka mai da shi talaka ba da abu ba da komi abinda da ce ma da kyar to wannan jarrabawa ce mai wadatan ba wai an fito shi bane aka bashi a an jarraba ne ai kaga su ta cikin suratul mulk ko Allah yake tabarakal ladzi atabarakal ladzi bi yadihi mulku wa ala kulli shay'in qadir ko sai yace allazi kalakal mautu wal hayata yace liyabluwakum Allah ya halaki mutuwa da rayuwa dan a jarrabe mu ne me wani wani jarraba da Allah zai mana eh ayyukum asuna amala Allah ya gane wane ne yake da kyakkyawan aiki yake yake kyakkyawan aiki waye yake mumuna kawai abin da Allah ya halice mutuwa da rayuwa kenan idan kana aikata mumuna kana canza Allah na Allah na dakon ka idan kana aikata alheri shi ma Allah na jiran kai maka sakan ya maka sakayya duka jarrabawa ne Allah ka tsare mu gabaki da eh kaga ga Allah ya bibita ka ce kai kafi kowa eh ba haka bane Allah ya jarrabe ka ya ga shin wannan dukiyar da Allah ya baka eh za ka taimaki wanda baya da shi za ka yi ko kuma za ka yi ba kai kuma wanda baya da shi shin ashin za ka yi haƙuri da yadda Allah ya maka abinda ka samu ka gode ma Allah kai aiki da abinda ka sama ko kuma ko kuma za ka yi ba Allah ya tsare mu gaba ke to jarraba ne hmm jarrabawa ne ko Allah yake mutane ba don bi adile yaqulu la haula imanna Allah haula imanna Allah alaihim in bayyana eh don su talaka suke cewa wayannan Allah ya girma su akan mu eh Allah ya ba su komai mu bai ba mu ba to kaga duk wanda ya faɗi wannan magana magana ya kare eh duk Allah ya ji wa ai za su faɗi haka ne shi Allah ba Allah yana son ka da ya ba bai baka ba Allah yana son ka ya jira baka ne sai kuma da ya baka kai ma Allah yana son ka ya jira baka ne ga za kai me za ka yi za ka yi abin da ya kamata ka yi ne Allah ya ba mu iko sosai Allah ya ce alayhi sallahu bi alamin shakirin shin Allah ba shine kadai ya san mai yawan godiya ga niman da Allah ya musu ba niman da ya san wanda suke gode masa ko ko rai ma Allah ya baka rai ya baka rai kaka da rai ai ba karamin ni'ima bane sannan ya baka lafiya ba karamin ni'ima bane ya baka gidan kwana ba karamin ni'ima bane ya baka gurin neman abinci ba karamin ni'ima bane kuma shi Allah ya alƙawari duk harshen da ya Allah ya rita ya ya buɗa ma kowa hanya abincinsa yace yake cewa ma min dabati bil ajli illa ala allahi rizquha babu wata lita a doron kasa sai arzikin ta yana hannun Allah ne ba yana hannun wani kuri bane isa an ka samu Allah ne ya baka shine ya baka Allah ya sa mu dace na'am
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم to shine Allah yake cewa wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina ya rasulullahi idan wanda suka yi imani sun zo maka idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina wanda za su yi imani da ayoyin suka zo za su miƙa wuya zuwa gare mu fa kul ka ga musu kawai salamu alaikum kace amince tabbata a gare ku eh duk wanda yazo ce zai zai karbi musulunci ya rasulullah kace wace salamu alaikum amince tabbata a gare ku kawai kame sallama ta addini amma wanda wanda yazo ba dai da imani da kai ba kyale su kawai eh kaga ana maganan ba maganan girman nan duk girman su sai nan gaba kadan za su baka kaskanta to gaba ki da eh to ai mulki na Allah ne ko to ya riga ya ba mu ya ba shugaba wanda ya bi shi ne zama wani abu wanda ya bi shi ba kuma yayi kasa ne Allah ya sa mu dace ba dan kiyayya da gaba ba sun kore shi a makkan bane a garin suka kore shi gaba ki daya ya hijira ya bar makka to da Allah ya bashi mulki ya bashi komai ba bai dawo garin ba garin ba duka da daga kashin shi ba kaga ya dawo duk sun dawo sun bi shi kawai to shi Allah ya ce kataba rabbukum ala nafsi rahma kace Allah ya Allah ya kaddara Allah ya kaddarta muku rahama a gare ku eh wanda suka zo za su nuna kenan inna shi ubangiji sha'anin nasu gabaki daya ya ce man amila minkum su'a wanda ya aikata mummuna bi jahalatika bijahalin saboda jahilci bai sani bai san abin da ya aikata muni ba ma'ana wanda suka bauta ma guma kai kafin manzo Allah ya zo ya kira zuwa a bauta ma Allah daya to ubangiji ya ce wannan mummunan aikin da suka yi suma taba ya sanin suka tuba min ba'dihi bayan muni aikin da suka aikata wa asla suka suka imani da Allah Allah ya ce fa innahu ghafurur rahim Allah ya gafarta musu duk abin suka aikata domin shi Allah mai jinke ne gaba ke da eh shine malamai suke cewa al-islam yajibu ma kabla shi muslim musulunci duk abin da kai a waje musulunci kafin ka musulunta an gafarta maka duka an yafi gaba ke da an yafi mu mutum Allah ya tsare mu gaba ke da
وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين الله يقول كذلك yace kama bayyana ma zikiran muka bayani abin da abin da aka ambata din nan Allah yace nufassilu ayati ay nubayyinu ayati muna bayani ayoyi mu shine alqur'ani da yuzhiru alhaq domin Allah ya bayyana da gaskiya eh wa ya'malu bi don aiki da shi walitastabina sabilu domin a bayyana da hanya na hanya ya bayyana da hanyar mujrimina eh hanyar masu laifi karara kowa ya gani dan ya nisance ta gaba ke da eh shi sa Allah ya aika shugaba alaihi salatu wasalam eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ga hanya karara kwarai mu bi ga hanyar banza duk mu nisance ta kawai eh shi sa Allah ya aika annabi da alqur'ani mai girma eh Allah ya ba mu ko nisanta dukkan abin da bai da kyau gaba ke da
ولني نهيت عن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم أبلغت إذا وما أنا من المهتدين يا نبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله kace musu kuli kul inni ni ka gaya musu ni nuhitu ni an hana ni an abuda allazi tad'una bauta ma abinda kuke bauta ma eh wato yi bauta mun kuma kai kenan ko yace yana ga mu ka mushrikai an hana ni in bauta ma abinda kuke bauta ma min dunla inda ba Allah ba yace ka ga su kullu attabi hawaakum yace saboda haka ba zan bi son zuciyanku ba eh in bauta ma abinda kuke bauta ma an ce sun samu su ga suka ce yanzu mun yadda a zo a yi maslaha kawai eh ka zo ka bauta ma allolin mu mu je bauta ma Allah ka yi mu zauna lafiya eh a daina zagin juna kaji sai Allah ta gaya musu kai an hana ka bauta ma abin da suke bauta ma eh kana tace kuma kai ba za ka bi abin da sun zuciyar su suke bi ba dan ba ba Allah ba ba Allah ne umarta a bauta ma gawa kai ba ko to ashe duk wanda ke bauta ma gunki ashe san zuciyarsa ne yake bi kawai da shi ya ruwaita mishi ne yayi sai yayi Allah ya tsare mu da ban san zuciya hmm Allah ya ce qaddalantu lalle wannan bauta gumaka da kuke mushrikai din nan lalle kun kauce kan hanya kun kauce hanya idan wama ana minal mutadi wama wama ana minal izai wama ga yake da annabi ke cewa kullu atabiwa hawa ku bazan bi san zuciyanku ba idan ko nabi kaddalantum to ni ma na karkace kenan eh wama ana minal mutadi to ni ma zan zo ga cikin wanda ba su kan hanya na kwari kenan to haka bazan bi ku ba Allah ya hana shugaba alaihi salatu wassalam na'am
ولني على بينة من ربي وكذبتم بي ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاسلين kuji bayani ake ubangiji yake bayani karara eh Allah ya ce kul ka gaya musu inni ala bainati min rabbi ni ina kan hujja ne eh ga ubangiji na shi ubangiji shi umurce in bauta masa saboda ka abotan da nake akan hujja ne ba irin naku ba hmm yace wa kazzabtum bihi amma ku sai ku karyata ku karyata wannan hujjan bi haitu asharaktu yadda ku hada Allah da wani a wurin bauta Allah yace ma indi tastajiluna bihi manzo Allah yace ga musu ma indi tastajiluna bihi abinda kuke kuke da'awa kuke roko ya same ku nan ba yana gare ni bane sun ce to in gaskiya ne ke cewa eh wannan addinin naka gaskiya kai annabin Allah ne to ba za mu imani kai ba ka zo mana da azabin mana ba ka ce mu ina kai za ka yi mana azaba ba to ka zo da azabin mana sai ya ce a'a ai ma indi mata sajidu abinda kuke gaggauta gaggautawa ya zo din nan to ba ba yana hannuna bane ni ba mai hukunci bane a ni sako ne aka Allah ya aiko ni in gaya muku na kuma gaya muku eh sai ku jira eh wanda ya aiko ni eh sai kuma ku abin da kuke bukata ku kuma eh kaji yace innal hukum yace kaga hukunci hukunci hukunci akan kudin nan kuka imani illa lillahi yana ga Allah ne ya gari lahaq ranar gobe kiyama Allah zai hukunci na gaskiya eh dan wuta ya shiga wuta dan aljanna ya shiga aljanna Allah ka tsare mu da shiga wuta ranar gobe kiyama hmm wa huwa ayyul fasiri annabi ya gaya musu yace Allah shine tsayayyen mai hukunci ba wanda zai hukunta ku yace ku shi kaza ba Allah ba eh ni kaina ba ni ba ni damar zan muku hukunci akai eh balle yi muku abin da kuke bukata ka ji abin da yace musu na'am
wala wannan li wala wannan inni ma tas'aluna bi laqdi al-amru bayni wa bainakum wallahu a'lam bi-zalimin to shine Allah shine shine manzala ya ci gaba ga musu Allah ya ce ka ga musu law anna indi ma tas'aluna da azaban nan dauke dauke roƙa a kawo maku ita da da ikon ikon zuwan ta yana hannuna ne manzala yake ka gaya musu lakulil amru da lamar ya kare a take da an yi an gama kawai tunda ba za ku imani ba to ga azaban ta zo shikenan sai kuma zama aya ga mutanen baya kuma yace to ba yana hannuna bane hmm ba yana lakulil amru bayni wa bainaku da wannan jayayyen ya kare tsakanin da ku wa astarihu eh bi an a'jazan gaggauta azaban da yana hannuna ne eh sannan wa astarihu kuma zan huta da ku kuma za ku huta da ni amma ba zai yiwu ba eh amma ba haka bane walakin nau walakin nau inda Allah amma hukunci na wurin Allah ne Allah na ne ina ina ina gurin shi ne wallahu a'lam bi zalimi shi Allah ya Allah ya san abinda azzalimai suke faɗa eh mushrikai ya sani shi ubangiji duk abin da suke faɗa eh a gaban shi ake wannan magana eh suna magana wai mutayi akibu wai yaushe za su hukuban ya ga musu ranar za su hukuma da ba za su imani ba ka ji masifa ka ja kanka bala'i wanda ba za ka iya kare kanka ba Allah ka tsare mu da kafirci shi yasa kafirci bai yi ba na'am
وإنه مظاهر الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
وشنا لك سوى وعنده مفاتيح الغيب yace ai arzikin ƙasa da hanyoyin da ake samun ta gabaki ne na wurin Allah ne in Allah ya ga dama sai ya baka eh sai buda maka sai ai ta mamaki lokaci guda daya ka rikice ka zama ne babban mai hali to yana gurin Allah ne kaga ko shi ke ba kowa wanda ya so ko kaga ashe dan adam ba zai ma dan uwan shi arziki ba to in dai haka da dan uwanka ba zai sai maka arziki ba sai Allah ko to haka bai sai talauta ka ba bai sa ba in dai ba zai yi maka arziki ba ka zama wani abu to ai ko bai sai talauta ka ba kuma ashe duk wannan aikin na waye na Allah eh kai imani da Allah duk abin da ya same ka na Allah ne alheri daga Allah ne kaddara ma duk daga Allah ne eh karka jingina wa dan adam eh kace in sharri ne shi yasa ina gare shi ne Allah ka tsare mu eh ai hazainuhu aw turuq muwasil ila ilmi eh hanyar da zaka bi eh to da ilimin Allah ne sai Allah ya sanar da kai la alamu illa huwa ba wanda ya san taskan arzikin Allah sai shi kawai eh inna la inda ilmu sa'a eh shi Allah yana da ina da ilimin sa'a gabaki daya tashar kiyama shi ke da sanin ta ko ke nema wai ba za ku imani ba a ta kiyama da tashi mana to ai ba wanda ya sani sai Allah shi ya san ranar da tashi kiyama amma malamai sun ijtima sun ce ranar da za a tashi kiyama za ta fito ranar juma'a ne eh da hadisi sun tabbatar da wannan amma wani juma'a ne kaga ba a sani ba wanne wata ne a ba a sani ba yasa ce duk ranar juma'a an gari ya waye dan adam ne kadai yake farin ciki yake murna amma duk halittun dabbobi kururuwa suke yi duk halittu da ka sani mala'iku aljanu dabbobi dan adam ne kai aka boye ma da shi da aljani kai amma kawai suna cikin firgici su kururuwa suke yi ba za su samu kwanciyar hankali ba sai gab da rana ta fada to sannan sai hankalin sai dawo jikinsu su suna ganin ranar za ta tashi kiyama amma mu ba kai ta ihu da buga kafa ma lafiya lau kawai eh baka sani ba ai Allah ya sa mu dace eh to to saboda tashi kiyama za ta zo fushi an ne kawai eh wani na tafiya wani na wanka wani na cin abinci wani na tare da iyalinsa wani na karatu wani na aiki wani na ciniki wani ya zuguna wani ya yi kuna zai tashi za ta zo ba shiri ga baki daya bale aka ce gobe za a tashi kiyama kowa ya shirya eh sai ka kulle daki ka bi lokaci to ranar ba duniya ta kare a'a ba sani ranar kawai za ta za ta faru ne kawai sun bana suna maganar cewa eh akwai dai alamunta malamai fi ishtihadi akwai kalmomi guda wajen guda haka ma haka ana ce mata madda madda ainu dak shine mimin mahadi dalun ya ma tashi ba sai wani abuwa sun faru eh sai mahadi ya bayyana sannan sai dalun dujal ya bayyana shine maddu sai ainun kuma annabi Isa ya dawo ya gaya ma ahlul kitabi cewa ya musu tsawa cewa shi bai ce su bauta mai bai ce bai ce su dauke shi Allah bai dauki mare Allah ba Allah ɗaya ne an ce sai ya raka sun da aure ba to zai dawo ya aure ya rayu kuma ya dade amma ba zai zama jagora ba ba zai limanci ba amma dai zai zama jagora addini zai ga mutanansa eh zai zo to shine ake ce ainu sannan akwai ya'u sai ya juju ya bayyana sai ya juju ya bayyana sannan nunun din nan a eh eh nunun da aka salihu taguwa annabi salihu wanda wanda wanda wanda suka soke din ta yi ƙara ta shiga cikin dutsen ne ta sai ta fito an ce tana da mutane alama yan wuta duk sai ta musu alama Allah ka tsare mu eh kaga shi na ce mada ayi da ko sai kafu shine kiyama ran da kiyama ta tashi ba ran tana fitowa gabar ba to ranar ta koma ta fito yamma kuma to daga nan magana ya kare to wa'annan abubuwa gurin duk sai sun faru to kun kiyama ta tashi gaba ke daya to kuma ranar za ta tashi ba a sani ba ba a san ranar ba duk da haka ba a san ranar ba sai dai kawai ka ji ta faɗo kawai eh kaman kai ne baka san da bako ba kawai sai ka ji an san ana kira kana zuwa sai ka ga abokin ka ne ko ku shekara ko shekara 20 ba faduwa kana zuwa za ka ji ka ce a kaza ko Allah ya tsare mu gaba ki da yasa mu yan uwa mu kirka halaye bi'u sai mu gyara halayen ai ta ibada ai ta aikin alheri shine babban abin da zai kuce da kusa da kai duniya lahira ka kiyaye halal ka kiyaye haram shine babban babban mataki ga baki daya Allah ya tsare mu ga baki daya ya sha shi inna la inda ilmu sa'a sai manzo Allah yake cewa yake ga musu ai sanin tashi alkiyama yana gurin Allah ne kamar rawahu buhari kuma imam buhari ya wato wannan hadisi eh wai alamu bil barri ko walbahari shi Allah ya san abin da ke tudu har abin da ke cikin abin nan kuciya ma shekan kuciya Allah ya sani walbahari da muke cikin teku Allah ya sani in ba shi ba ba wanda ya sani yanzu adadin halittun duniya ba wanda ya sani ba Allah ba shi kadai shi ya sani Allah kadai ya sani sannan adadin halittun da ke cikin ruwa ba wanda ya sani in ba Allah ba ba wanda zaka ce wai wannan bai sani ba ba ba zai ba sannan Allah yake gaya mana wannan kadai ya isa kai ma ka ji tsoron Allah eh sanin wannan ba kai ko yanzu ma a nan garin namu kaga dai ba ba yawaita ba ko da za ta saka a ce duk yaran da suka zo kamar gidan baban shi wallahi wani ba za ka yi faɗa ba ba ka yi faɗa cewa wannan ɗan gidan wane ba ne sai da a ce maka wane ai wannan wannan gidan wane ne kai baka san shi ba ba to jiba duk abin da ke tare da ke cikin doron kasar nan Allah ya san shi sai dai Allah masanin sani kaga ba abin da ba shi Allah ba ba dan adam ne balle kace yana mantuwa Allah ya tsare mu eh dubi teku duk yadda ku yake duk halittar Allah ya santa ya santa wa ma tasqudu min waraqatin sannan ganye da ke kallo yana cikin ina ina jikin uwarsa yace yana jikinsa in kage ya yanke ya fado bai isa bai isa bai isa din ko ya fado ba sai Allah ya sani ya mashi izini san zai fado ganye ma kenan kai na kuma na adam to Allah ne ke juya al'amuran mu duka gabaki daya eh sai Allah ya ga dama in ka tashi to da izinin Allah ne Allah ya maka iko in bai ga dama ba dan zaka tsuguna ya ga dama ka zauna a gari nan zaka zauna ya ga dama lokaci guda kace zaka tashi kamar gari to shi Allah ne duk abin da kaga dan adam yana yi to Allah ne ba shi dama da bai ba shi ba zai bai sai yi ba Allah ya muna muwafaka yanzu ba gashi ba duka wanda suka zo nan ba ta yi kudurin Allah ta zo ta zo yanzu mutane ban zo ba Allah bai bada iko ba in Allah ya baka sai ka zo in bai baka ba za ka yi ba ka yi ya ga dama ka kwanta lafiya ya ga dama ka tashi ba lafiya ya ga dama shi ubangiji ka kwanta baka lafiya kuma ya ga dama ka waye gari ka samu lafiya kai ga alƙawarin dan uwanka gobe za mu je mu yi kaza mu yi kaza in Allah ya da gobe da safe zan zo sai ka je da aika jan waye gari sai ya balle kofa kawai ka tafi lahira to bai Allah bai yadda ba to ku lura uduran Allah take rigi da mu ikon sa ne kawai yake juya mu amma ba wai kar ka dauka kana da wani iko ne rabbi idan baka da shi a baka da shi Allah ya sa mu dace tunda ganye ma bai sai faɗo ba sai Allah ya sani to idan kai na kai dan adam ina kai dan adam duk wanda kaga ya fado to sani Allah shi mashi izini ya fado in bai mashi izini ba zai fado ba yau ma tukun min min min warkatin illa ya alwa sai Allah ya sani wala habatin fi zamatil arabi sannan ba wata kwaya da za a shuka ko tana karkashin kasa ai ruwa ta fito sai Allah ya san za ta fito ya ba ta izinin fitowa sai ka duba mana kai da kanka ya kai kasan aya ne kai kasan aya ne zaka ga ruwa ya sauka an ji an yi huda duka an shuka makocinka ya shuka sai ga amfani shi duk kaga shuka ya fito yayi ya fito gurbi gurbi ya fito muka ce kuma duk ba wannan ya fito wannan ya mutu wannan ya fito wannan ya mutu kuma wani ma duka ba zai ba fito ba gabaki daya to ai ba yin kashi bane amma mun nan za mu ce an samu matsalan iri ne eh saboda iri ne kaza kaza ne eh saboda iri ya wannan ba zabi iri mai kyau bane kaza a guduran Allah ne ikon Allah ne jarraba Allah ya maka ina jaraban ka ne kai kuma naka da ya kyau ya fito kai ma jarabe ka ne a ga zaka yi ma wancan shi naji da yaman samu zana dariya daga nan Allah sai ya kama ka da laifi Allah ya sa mu dace eh yace wala habati min zulmatil arabi eh ko kwaya a cikin duhun kasa wala radabin wala yabisin ganyen ko danye ko bushashe bai isa ya fadi ba wallahi Allah ya sani illa alwa sai da izinin Allah kawai yasa ga annabi sai zai yake cewa yace ina raye mata ce ce ka bi izinin Allah ina warkar da makawo sai ce da izinin Allah to ashe duk tashi mun nan da izinin Allah tafiyar mu da muke da izinin Allah cin abinci ma da izinin Allah in ana yau ka izini ba ba sai dai a ce kana wayo ga abincin da amma kana ihu to ba abin da ya kamata mu yi koma ga Allah cikin dukkan lamuran gawa ke daya Allah ya ce illa fi kitabun mubin eh ba abin da zai faru face Allah ya riga ya rubuta maka a cikin littafin ma littafin ba alawil mahfuz ya Allah na an tsara rayuwarka gabaki daya kai sa'idi ne ko kai sa'id to Allah zai rubuta Allah ka sa mu cikin masu sa'idai gabaki daya na'am wa huwa allazi yatawaffakum يتوفيكم بالليل ويعلم ما جناتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجلا مسميه ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون فعلا إن أجي أمنا مجد أوران سفا وهو الذي يتوفاكم بالليل Allah shi ke karɓar rayukanku da daddare, eh kana kwaka kwanta lami lafiya, gari ya waye baka dare. waye dauki ranka Allah shine yake kika bare din eh yakbidu arwahu inda nawm ka kwanta kai bacci sai ba ka tsinci kanka ba sai a lahira kuma Allah ya dauki ya dauki kayansa dan ran ba naka bane ai ko ba sa maka akai ba to me shi ya dauki kayansa kuma Allah ya sa mu dace waya law ma jarahatu bin nahar sannan Allah yana gani abin da kuke kuke yi da rana ayyukan da kuke yi duka Allah na kallo eh yana kallo abin da kake da rana Allah yana kallo yana kallo shi ubangiji ya alam ma jaratu bin nahar abin da ke gudanuwa da rana Allah ya sani yana kallo summa yab'asukum fi sannan Allah ya ce ranar gobe kiyama zai tashe ku gabaki daya da ranan ma eh yuraddu arwahukum duk wanda aka kira shi ina cikin kabari za a dawo da shi gabaki daya to a ranan fa za a ranan ne za a baka labari irin rayuwar da kai tun farkon tun farkon ka zuwa karshen ka gabaki daya tun daga balaganka har zuwa karshen rayuwanka kawai za a baka labari abin da kai ba abin da zai da zai buye ma Allah yana rubuce tasin da muka yi baya annabi Allah mun kina faɗa cikin alqur'ani ke cewa kowanne cikin mu nan Allah ya sa mu ya sa mu shi wa hafiz shine wakili duk cikin mu nan kowa yana da mala'iku wanda suke wanda suke wanda suke kula da ayyukanka daya ina rubuta aikin alherin ka ne daya yana rubuta shi aikin sharrin ka ne yamina shimal yana tare da kai in kaga ya rabu da kai to kai tsaraici ne kana dawowa shikenan amma suna tare da kai in kai ake alheri zai rubuta dan in kai ake sharri zai rubuta idan an tattara ya tattara suna tare da kai ranar da aka ce yau baka a duniya duk abin da kai an riga an gama recording aikin ka kawai to za za za za ta bi shi fadan Allah ne to dan Allah aka tashe ka ranar gobe kiyama za ka ce ma Allah ka san adam ya saba ya gani ganin kamar zai kare kanshi da Allah da Allah ya tambaye shi me kai ka da kaje wani alƙawari kai da kai ka cika cika Allah nayi kaza zai fara magana da Allah ya ga mushi ai ga abin da kai ga abin da kai ga abin da kai to ina wani magana kuma da maman ka taba karra wa man hafiza farra abin da aka riga aka rubuta ya tabbata yana nan shi sa ko bashi ne ake so a rubuta eh kaga ce wai na amince maka eh na amince maka wai ya bani za a yi kawai eh da kai sai shi ko ka bashi to in mutuwa daga nan ya tafi ka tafi sai zai fadi ya mutu ba kaga sai tsoron Allah a nan gurin Allah ya sa mu dace kaji Allah yana magana sun bai ban sukun bi Allah ya tashe ku da rana din eh bi rabbi arwahu zai dawo da ran da rawu ka baki daya li yuqda ajalan musamma eh domin ya zartar da ajalin da Allah ya sa eh ya sa maka kwanakin da zaka a duniya gabaki daya to ya kare ranan ba abinci zaka ga wani mutum lokacin shi bai yi ba amma abincin shi ya kare zai ga ya kwana ɗaya biyu uku hudu ba ci ba sha ko an sa ba zai shiga ba an ba shi ruwa ba zai shiga ba abinci shi ya kare amma ajirin bai zo ba kuma amma duk zai taka kuma shi ma ya kare yanzu a gida yake zaune kawai yana jiran lokaci ne duk inda zaka taka Allah ya tsara duk yadda zaka je a ƙasa da wajen ƙasa Allah ya tsara sai ka je in ka gama jiwa lokacin ka yayi an gama daga nan baka saka saka je wani guri ba kaga Allah ya ma kowa ta baibayi ne duka gabu nan eh ba abin da bidda mu koyi ba bi umurnin Allah eh mun san shi hadin sa ga baki da Allah ya gaya mai ce bayan ajali ya riga tabbata eh an dauki rayuka summa ilaihi marji'ukum sannan ga Allah ne za a mai da ku za a mai da ku gabaki daya eh bilbus ta hanyar tashar kiyama ka san kafin suna cewa wai su ba su yadda ba shi zai tashar kiyama tun da ake mutuwan waya taba dawowa ku suna ka su abin suke takama da shi kenan suna ka ba wani tashar kiyama kaji amma ai kaga annabi ibrahim ya yi magana Allah ya ce mishi shin baka imani bane yace a ya rasul ya ya ubangiji a ina so in ƙara yakini ne sai yace samu sai samu tsaye guda tsaye guda guda guda hudu ashe a cikin su akwai dawoyi su ya yanka su ya cacca kuda yaje sa aka ce ya raba su a dutse guda biyu ya koma sai je kira wannan tsuntsun yana kallon tsuntsun da ya yanka duka sun zama gawa dukansu sai ga dutse ya taso wacce kayan ya taso yana gani yadda ake halitta yadda aka halitta tsuntsu ya tashi kuma ya fuffuke kuma ya tafi a gaban shi aka nuna masa don a nuna masa akwai tashi alkiyama shi ya yadda amma yana so ya ƙara iƙini ne to uzairu ma ba haka aka yi ba shi ma ya zo yana tafiya a jakinsa kawai yana tafiya sai ga sai ga gari duk sun mutu sun zama kufayi kawai kawai sai ce a أن الله يحيي هذه البلد يحييهم يا وش الله يا زاي الله يلا da wa'annan ina faɗa wannan magana ko sai Allah ya ce mutu kawai sai a lokacin mutu bai tashi bai tashi bai zai shekara ɗari a nan gurin yake ya rasu da jakin nashi da abincin shi na guzuri duk yana tare da su Allah ya nuna masa ikonsa da kudarsa kawai kai Allah abun tsoro ne mai uwa Uzairu fa wanda suke cewa shi wannan Allah ne a bawan Allah ne kawai sai aka fara tashi shi sai aka ce mishi Uzairu nawa wanda fara nawa kai yace yana ganin kamar jiya ne kwanta da yamma yanzu ya tashi sai aka ce shi a a zaki lissafi a nan ka shekara ɗari fa a nan shi yana ganin kaman gabda magariba ne ya kwanta yanzu ya yanzu kuma gari ya waye ya tashi shi ko abin da yake nari kenan irin ka dan kana tafiya ka dan huta ka yada zango tukuna zai ka tafi ya ga cewa shi a ai shekara ɗari kai yanzu a nan ya ce to ka dubi jakin ka ba ba jakin ba alamarsa sai sai kashin baya kawai sai ga yadda Allah ke ke tare shi yadda kasusuwa suke haduwa hannaye kasusuwan ba ma wai naman ko fa jijiyoyin ba su a kaso suke gari gari ko suke tasowa daga kasa gashi fa shekara ɗari ba amma Allah ya tsare su kawai suna tasowa suna haduwa yana gani suna haduwa sai ga jijiyoyi suka zo suka suka suka suka haɗe da suke yana kallo a idonsa sannan sai sannan naman tsokar ta zo tana tana haduwa a jikinsa ta tsatsabowa kawai an gama hada shi kawai sai fata ta zo ta rufe ka zuba fata ɗaya bane a cikin mutum kawai sai ta rufe shi sai ga jaki na ina girgiza kawai ina kada bindi daga nan sai su jira ga Allah yace aka ce a akwai saura ga abincin ka nan ko sanyi bai yi ba dama da dimi ya kawo da shi shekara ɗari amma ko sanyi bai yi ba a gaya mashi duk wanda ya mutu kan za a tashi za a tashe shi to masu masu musu tari kiyama ma ai ai rashin hankali ne eh kai ne fa kai ne wanda yayi ka ne fa to wai duk ya rasa dunka duk ya rasa ka kuma ba zai dawo da kai ba ai je bi sauki sai sai bi sauki Allah ya tsare mu Allah ya suma ilayhi marjuukum tana dukan ku za ku za ku koma zuwa ga Allah ne a ranar da aka koma ko sun mai nabi ku ma kun ta'amalu shine zai muku sakayya da abin da kuka aikata kawai ashe duka da dan adam da kake gani yana jingine ne da aiki da aiki in kai aikin alheri alherin aikin alherin kai fanshe ka daga gidan wuta kawai in kai aikin sharri a nuna maka aljanna da zaka da zaka shiga sai a ce to yanzu kai mugun aiki shikenan sai shiga wuta kuma shi ko dan aljanna sai nuna musu kaga ga wuta nan amma ka aiki alheri zo ga gidanka nan dan wuta kuma sai ce ga gidanka aljanna yanzu sai ka aiki sharri to ga gidanka nan kawai to da Allah kowannan magana ma ai ai tashi hankali ne ba ba ma saka ba Allah ya zare mu gabaki da to Allah shi kowa da ganshi nan yana ina yana hannun Allah ne kawai duk wanda ka ganshi shi sa mu kyauta Allah ya tuba dukkan ayyukan mugaye mutum ya tabi tuba eh suma inna bikum ma kuntum ta'malun sannan zai sannan zai ba ku labarin abinda kuke aikatawa ya gama ba ku labari kaf bai jazi ku bihi to da aikin za a yi za a yi mutum hisabi shine wata ayin gwada ke cewa kullum nafsi ma kasabar rahina kowace rai da abin da da abin da ta yi ne za a jingina ta da shi Allah ka tsare mu gaba ki da na'am وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاءكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون na'am sai Allah yake cewa huwa qahiru shi Allah madaukakin sarki madaukaki ne eh makhur ne duk halitta suna karkashin sa ne kawai eh shi Allah shine ala shine madaukaki gabaki daya da haka yake mun yake cewa sabbihi ismu rabbikal ala ka tsarkake sunan ubangijin ka madaukaki domin shine ala wa huwa qahir shine a sama kowa na kasa ne gabaki daya eh ina kashi karkashin kudurin Allah ne eh fauka ibadi shi Allah yana yana saman bayi ne ina bibishin bayi ne gabaki daya wa yursul alaikum habazatan sannan Allah ya aiko mala'iku eh wanda za su dinga lissa kiyaye ayyukan da kuke aikatawa na yau da kullum suna rubutawa Allah yana aiki ya aiko mala'iku duk suna mana wannan aiki eh wa yursul alaikum habazatan Allah ya aiko kowanne daga cikin mu wanda zai dinga dakon ayyukansa gabaki daya dan uwa da naka mala'ikan da ke kula da kai kai ma da naka kai ma da naka kowa ina rubutawa to a ranar me zaka ce ma Allah kaga ba kaga ba wani ba wani baki ba wani baki eh sai abin da mutum yayi ka hatta idza ja'adukum maut Allah yace sai ran sai ran da mutuwa yazo ya same ka eh yasa ja'akum maut ha mutuwa idan same ku tawaffatuhum rusuluna eh mala'ikunmu wanda muka girta su wajen karɓar rai sun zo za su karɓi rayukan ku gabaki daya eh a ranan fa mutum zai gane abin da ya aikata Allah ya ce su wannan mala'ikun suka zo karɓar rai wa mullayi farriduna su ba za su saba ma Allah ba eh ba sawa ba an ce malaika jibrilu a malaika azra'ilu eh malaika azra'ilu dukkan rayukan dan adam suna lauyi mahfuz ga baki da yansu sannan kowanne da sunansa da ranar da aka halice shi da rayuwar da zai yi da ranar zai mutu an ce malaika malaika azra'ilu shi yana gurin da Allah ya aje shi ne duk wanda za a dauke shi ranar nan to kawai zai ga takarda daga sama ne ya fara da sunan shi zai dauka ya duba wane ne shike na ranar za a dauki ranka ranar ka ta kare shi ma izini yake jira daga rabin izzati kawai ba wai shi ya san ranar da wani zai mutu bane a a sai Allah ne ya sani shine zai sanar da shine zai sanar da shi an ce kowanne halitta haka za a gani kowanne rana akwai da sunan suna rubuce wanda za a dauke ransu kwanakin su ya kare to yana fadowa sai dauka kawai shikenan sai duba yana gani wani ne cikin sirrin kaza sai koma ya dauke shi ya dauke shi kawai Allah ya tsare mu eh Allah ya samu shiga da imani eh kun ga hum la yakidun ai yaksuruna bima yu'maruna bi a ce eh su takaita abinda Allah ya ce su aikata eh ko su warware ba zai yiwu ba eh Allah ya sa mu dace
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أجر الحاسبين
eh ma ma malai yana gaya mana cikin mai wannan mai tafsiri ya cewa waradu anna duniya kullaha bayna rukubatil malikul maut aka ce wannan duniya gabaki daya da ka ganta nan eh tana guiwayoyin mala'ikan mutuwa ne eh dukkan wannan duniya tana kan eh guiwoyin mala'ikan mutuwa ne wa jamil mala'ikatu baina ainihi dukkan dukkan halittu baina halaik dukkan halittu gabaki daya suna idanuwansa ne kawai shi mala'ika azra'ilu wa yadahu yablugu masharikal maghrib an ce hannunsa in ya mika tun daga nan har bangon duniya ne kawai to wa ina zaka ina zaka ina zaka mace ina zaka bace masa an ce wata rana annabi Suleiman yana fadansa malaika Azra'ilu malaika Azra'ilu ya zo ziyara a gare shi to shi Allah ya aiko shi ya zo ya ziyara daga nan ya je ya zartar da abin da Allah ya wuce shi ya zartar an gaya mashi zai ɗauki ran wani bawan Allah amma a bangon duniya ne a yana zuwa fadar annabi Suleiman ya zo ya zauna kawai sai ga sai ga mutumin da aka ce zai ɗauki ran shi yau lokaci kaza saura kaza saura kaza zai je dauki ransa kuma ya ganshi anan kuma ba nan aka ce je dauke ranshi ba shine malaki da shi yana mamakin kudurar Allah kaga da shi malikin Allah ne yayi sai yana kallon mutumin nan ya kalli mutumin nan ya kawo da kai shi ko mutumin nan sai ya kawo da kai yaji mutumin nan fa sai ya tsargu a jikin shi yana ta kallon shi sai ya tsargu sai ya tsargu shi kuma sai ce malamin sulima kai shi fa wannan ba Allah ya sa mashi ido ya ta kallon shi don Allah yana roƙo da Allah ya taimake shi ya hada shi da iska na dauke ta kai shi bangon duniya kaga sa ta hadu kenan shi wai ya ya gaji yana kallon shi kawai jikin shi rawa yake bai son mutumin nan ya kalle shi shi kuma da kaji yana mamaki an ce da dauke shi amma a bangon duniya kuma kawai sai malaka sai annabi sulaiman sai ce sai sai sa iska ta dauke shi kasa Allah ya hore mishi kawai sai da ke sai bangon duniya ya tafi sai da sai ya tambayan kai mala'ika din me yasa kake kallon wannan a ai Azra'ilu ne na zo da in gaishe ka ne in ziyara amma ni Allah ya aike ni ya ce lokaci kaza da minti kaza na ga lokacin ya riga ya kusa an ce zan dauke shi ne amma ban abu a guri kaza ni kuma ina kallon shi ana shi ne nake ta kallon shi na mamaki to shi kuma ga shi an dauke za ka yi babban duniya daukar shi kuma na kuma ga daukar shi kuma anan ka ji kudurar Allah in ba Allah ba yake da wannan iko dan uwa yana isa mala'ika na mika hannu kawai yace yau ko na ji gashi ka zo mun hadu yanzu shi na ka dauke shi kawai to kaji Allah inda Allah yake isa in uwa wallahi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah ba mu kyauta halaye da goyen uwa eh duniyar nan ba guri ne jin dadi ba duk abin da zaka ci ka ci ka sha ka koshi amma zaka mutu ai aikin banza ne zaka mutu Allah ya samu dace eh to kaji kaji abinda ya gaya mana wa kullu min man nafada ajalahu ya'rifu duk wanda ran shi ya rayuwarsa ta kare to malaika jibril ya san shi ya'rifu fi suqudi sahifatu saboda saboda takaddan shi ta fi ta an kawo shi takaddan sa min tatal arshi da karkashin al'arshi duk wanda kwanan shi ya kare sai aiko mishi takaddan wane da wane da wane eh zaga min tatal arshi alaiha ismuhu takaddan za dauke da sunansa fa inda zalika ya ba'asu a wani min mala'ikati wa yastarfu nabi hadhi zalika eh Allah ka sa mu dace eh warada anna malakul maut ya kabari ruhu min jazali eh wa yusallimu ala malaikati shi azra'ilu aikin ce karbi rai in dai raba shi a jikinka to akwai malaiku da suke jira wanda za a ba su su kuma za su bi da su idan mu'mina ce to mu'mina ce to malaikun rahama ne za a ba eh suna za a ba wa yusallimu ala malaikati ruhu rahman sai a ba malaikun rahama eh in kana mu'minan mu'mini ne shi yana karbar rai ya gama nashi ba zai tafi da shi da tafi da ba yana karba ga masu aiki su kuma za su karbi nasu sai ba su nan kawai kaji aw ilal malaikatil azaba in kuma kafiri ne malaikun azaba suna biye da shi su kuma su karba shi sama shi sa Allah yake cewa nazi ake garkar Allah yana rantsuwa da malaiku wanda suke cire ran kafiri eh da ƙarfi suke cire ta kawai za su ce ya ke rai fita da kanki fito da kanki in taƙi ya masa ga zaka mutuna buge-buge yana kururuwa yana ihu sau da bala'i ya bala'i Allah ya tsare mu amma mala'ikun rahama amma za a cire don mumini fa za ka janci su ya yi tunan su mutuma inna ya ke rai wanda ke rayu cikin kwanciyar ka da natsuwa ya ji ila na biki radi marjiya ki bar wannan duniyan ba komai bane ko ma gidan wurin ubangijinki Allah ya yarda da ke ana ba ta hakuri ne ma ran kafin ba a ciro ta ba ana ba ta hakuri ne saboda kai kakka damu lokacin mala'ika ya zo wajen zai zaka bare ka tafi zai kabire shi ba sallama yayi ba sallama yayi shi manzo Allah ya san sallama mala'ika mala'ika Azra'ilu ai eh ya san ya san sallama shi ai su ko matan gida ba sani ba ya'yan gida ba sani ba ita ko Fatima ta kama fada take cewa wai wane ne yake ta yake ta sallama ga mai gida da cikin yanayi kina ta nacewa sai manzo Allah ya kira ta yace mata a'a baki gansu baki san kowa ya ba a ce ai Azra'ilu ne kaga duka don jikin zai sanyi kaga lokaci yayi kenan sai ya ce a iya kashi a shigo ya shigo yana shigowa sai ya ce mu annabi ya ce ma manzala ya gaishe ya gaishe shugaba ya ce malaika juna gaishe kai ce to yana ina sai ya ce ai yanzu yana can sama ta yana can sama ta bakwai kawai yana karban gaisuwan ka malaiku sai jugun dugu ana karban gaisuwan ka ya rasulullahi kaji shi gashi gare can kuma ana karban gaisuwan sa ya ce to yanzu me ka zo yi ya ce ai na zo in karbi rai ne in ji Allah amma ya ce in ka so in ka yarda dan Allah cikin ta wai Allah ya bashi wannan gata in ka so in ka yarda kai ce mu shugaba to dama ya ce ina ma ka je kina can fadan haka ko sai ga malaka ya sauko sai na bashi ba za a bi kawai ba duniya ne kaza kaza shikenan to kaga yadda Allah yake karbar ke Allah ya tsare mu gabaki da hmm to kaji e qalu ma'ahu sab'atu min malaikatu rahma an ce malaiku bakwai suna tare da malaika azra'ilu na rahama wa sab'atu min malaikati azaba mutane bakwai suna tare suna tare da malaika azra'ilu su kuma su kuma malaiku ne na azaba eh in nasu ne su tafi wai in nasu ne su tafi ki dauka kawai aka ce fa iza qabada nafsul mu'mina in aka dauki rai mu'mina ko da fa'ilin malaikatar rahama sai ya ba malaikun rahama bai bashiruna ha bis sawabi sai su mata bishara da lada sakamako wa yas'aduna biha ila samai sai a dauki ran na ai sama da ita an ce innal kitabal afalari lafi ilmi aikin bayan Allah na kore yana sama to sama za a da ita isa laga mumini ana zare shi ana gama zare sai gana kallon sama kawai ya kace to a riga a rufe ido yana kallon tafiyar ran shi kawai Allahu akbar Allah ya sa mu dace ya ga tafiya ta tafi amma wai za ka bar nafsar kafiratu amma aka za dauki ran in malaika zai yi kabira ido kiran kafira ina dau ina karba ina karban ran ya gama dafa'aha ila malaikatul azaba sai ba malaikun azabar su kuma juna su barayin ne fayubashiruna bil azaba sai su mutu bishara da azaba kuma ita kuma eh za mu azaba azaba wayabzauna wa yabzauna ha su ba ta tsoro nan da idan kuma su masa'adu biya ila samai su muraddu ila sijin sai a tabi ita ma a tabi sama sai kuma a dawo da ta kasa to ka jiran yadda ran mu'mini ke da ran badaran da ran masu ke da ran fasiki Allah tsare mu eh kaji ruhul mu'minina fi ilal ilwin furaika mu'minin suna cikin ilwin shine Allah ya ce summa rudduhu ila Allah eh summa rudduhu ka karanta ai eh summa ruddu sannan Allah ya mai da halittu gabaki da halitta ila Allah zuwa ga Allah maulahul haq sarkin su na gaskiya ranan babu wani sarki eh tun a farkon hukura kauda aka yi na farko na mutuwa aka mutu gabaki daya sai malaika azra'ilu Allah zai ce liman mulku yawm yau wane ne sarki sai azra'ilu sai mai azra'ilu ya ce lillahi wa zaka har da Allah ne daya wanda komai na kasan sa ne to yana faɗa haka shikenan sai a ce shi ma sai aka bire shi kawai an gama an ce daga nan sai an shekara 40 kowa na kasa kawai sai a zo a yi hura ƙaho kuma na biyu to a ranar ne Allah ya ce sun maruddu ila Allah maulawul haq ranar nan Allah za a koma gaban Allah gabaki ɗaya shine sarki ɗaya kawai ranar kuma sai abin da ka aikata kuma Allah ka sa mu dace eh ala Allah ya ce ku saurara ya ku bayan Allah laul hukumu a ranar hukunci yana wurin su ne ba wanda isa hukuncin ba Allah shi kadai ne kawai zai hukunci wa huwa asrarul hasibi kuma karka ce a za a dade ayi shi ne duk kowa gaggawa hukunci eh duk halitta na farko da na ƙarshe da Allah ya halitta gabaki daya yuhasibul haka kulluhu duk Allah zai zai halitta hisabi amma ka san ka san abinda Allah zai dauka dan adam hisabi kika ce kwana daya na uku sati uku wata daya shekara a'a ba haka bane bi kadar jismin nahar eh misali karfe biyar zuwa sha biyu kowa ya gane yadda yake kawai duk an gama dan aljanna na aljanna da wuta wuta kawai dama shi Allah ai a tsare abin yake kafin a halice ka an tsara abin da za ka yi in ka zo ka yi abin da aka ce ya kaga shi kenan in ba ka yi ba kuma ga abin da Allah ya maka alƙawari duk abin da kake yi akwai masu kula da kai kaga hisabi magana ne wurin Allah kawai eh bigdari nisbun nahar min ayyamin duniya daga cikin kwanakin duniya ba ba ayyamin lahi ba domin ayyamin la'ai ba ta da adadi ɗan uwa a ba ta da shi a'a kwanakinmu irin namu ne eh daga safiya zuwa sha biyu an gama kowa ya gane inda zai tsaya kawai don wuta na wuta na aljanna na wuta na aljanna kawai Allah ka sa mu cikin aljanna baki daya eh huwa asrul sa'a hasibi eh mi ayami duniya li hadisi zalika min da cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kin wa abin makaranta daidai Allah ya ba mu lada abin da mu koyo kuma Allah ka yayin baki daya ba abin da rige mana mu ji tsoron Allah eh mu tsaya mu kula da ibadar da Allah ya sai mu domin ita hakokin da ke kanmu na na na yan uwan mu kokari mu sauke mu'amala na rayuwa duk mu gyara eh domin Allah yana shi Allah yana son mumini ne salihi kawai Allah ya sa mu dace Allah ya saka musu su mana baka da suka so mu na mai da su magaci da honorable yake sai aka haka da zone suke ba mu 200 300 a sai mai doka Allah ta fusta alheri eh da kungiyar matasa kuma suke sama da alheri su kungiyar Haruna duka muna musu addu'a Allah ya biya musu bacin zari bari ne abin da suke tsoron rayuwa duka Allah ya dauke musu abin da suke bukata Allah ya biya musu mu ma Allah ya biya mana mu da muke tsoron wannan karatu gabaki daya abin da makaranta daidai Allah ya ba mu lada abin kure kuma Allah ka yi baki daya Allah ka jiga magabatan maza da mata manya da yara Allah ka nawar kalban su baki daya Allah ka jiga rawar da miliyar janna ومزي عليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين